والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد شي قبل كراتمو نلتاف الفضل الكبير في الصلاة والسلام على البشير النذير صلى الله عليه وسلم لبب مالمي الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وحف القحطاني مولف اللتاف حسن المسلم الله تعالى يجب أن شد رحمه وتدقى شكين littafai da malam ya akwai wannan littafi amma to cikin iko Allah littafin sa da ya fi sanuwa shine mai Hisnul Muslim wani ma bai san shi ba sai da littafi na mai Hisnul Muslim kuma bai dade da rasuwa ba adamin ne da ya rasu shekara da gode 2017-18 haka wannan tsofin ya rasu gani amma da yawa sai su zaci Hisnul Muslim wani mai littafi ne wanda mai shi kamar ya dade baya to mutum ya yawaita ayyukan alkhairi bai san wani Allah zai karba ba gane yana da littattafai sun fi guda ashirin amma hisnul muslim kusan shine littafin da kowane gida yawa da wuya ka je gida na musulmai masu son addini da babu littafi na me hisnul muslim to mutum yawa yawa kansa ayyuka na alkhairi musamman sadaka mai gudana Allah ta'ala ya mana dashi nale ya iso mana gabar da yake mana bayani akan gurare da ake so mutum ya annabi sallallahu alaihi salati yau za mu tashi a gabar da malai ce a sani wal ashiru na ashirin da biyu a salatu ala nabi sallallahu alaihi inda zambi wato yi wa annabi sallallahu salati wato ala nabi aqibar zambi kenan ko bayan mutum ya aikata zunubi idan arada an yukaffara anhu idan ya so a kankare masa wato lokacin da ka aikata laifi kuma kowa na aikata laifi ko to in kai nadamar wannan laifi to ka hada da yi wa annabi sallama salati an gane domin yi wa annabi sallama salati abu ne da yake sa akan kare mutum zunubi قال الإمام ابن القيم رحمه الله ببما لمي إمام ابن القيم ألا مش رحمه كيشوا قال ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي عاصم التافي سميسونا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا شوا حدثنا الحسن ابن البزار حدثنا شبابة حدثنا مغيرة ابن مسلم عن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه daga Anas Allah ya kara mishi yadda kala ya ce kala Rasulullahi sallallahu annabi ya ce sallu alayya ku yi min salati fa inna salata alayya kafaratun lakum domin yi min salati ko kafara ne gare ku faman salla alayya sallallahu alaihi ashra duk wanda ya min salati guda kuma Allah zai masa nawa goma kenan wannan hadisin ya tabbatar mana da cewa yi wa annabi sallallahu alaihi salati abu ne da yake sa a samu mai kankara ta mai ta zunubi a salisu wal ishirun wato guri na ashirin da uku shafi na arba'in da shida ne as-salatu ala nabi sallallahu fi athna'i salati al-eid wato yi wa annabi sallallahu salati ko a lokacin sallar eid an alqama rahimahullah anna ibn mas'ud wa aba musa wa hudhayfa kharaja alayhim al-walid ibn uqba uqba qabla al-eid yawman ko daga alkam Allah masa rama yake cewa abla dan mas'ud da abu musa al-ashari da hudayfa dan al-yaman sun fi wato walid dan uqba haka ne ya fita zuwa gare su wani ne kafin idi fa qala lahum sai yace da su wato wannan al-walid dan uqba din ya hadu da waɗannan manya manyan sahabbai abu musa al-ashari da abla dan mas'ud da hudayfa sai yake tambayan su inna hadha al-eid qaddana yace ga wannan idin ya tinkaro fa kaifa takbiru fihi ya kabbarori a cikin wato ane sallar idi din fa qala abdullah sai abdullahi bin mas'ud ya ce da shi tabda fa tukabbir takbira in ka zo sallar idi abinda zaka fara shi ne kai kabbara ko taftahu bis salah ko taftatihu bis salah to sai kuma me ka wato ainihin bude sallah da wannan kabbara din wa tahmadu rabbak ka kuma mai gode wa ubangijinka wato salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kai wa annabi salati thumma tad'u sannan kai addu'a wato kabbir sai ka sake kabbara na abla da masu yana ga bayan kabbara ta buɗe sallah ka takbiratul ihram to abin da zai biyo ba shine yabo ga ubangiji da yau annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma mai addu'a sannan sai mutum ya sake kabbara wa taf'al mithla dhalik sai ka aikata kwacan kwatan kwacin haka summa tukabbir wa taf'al mithla dhalik sannan sai ka sake kabbara kai kwatan kwacin abin da kai summa tukabbir wa taf'al mithla dhalik sai kuma ka sake kabbara kai kwatan kwacin abin da kai summa taqra sai kai karatu summa tukabbir wa tarka sannan sai kai kabbara kai ruku'i thumma taqum fa taqra sai kuma in ka taso kai karatu wa tahmadu rabbak tahmadu rabbak ka kuma mai gode wa ubangijinka wa tusalli ala nabi sallallahu kai wa annabinka salati ko thumma tad'u ka sake addu'a wa tukabbiru Allah ka sake kabbara wa taf'alu mithla dhalik sannan kai mi kwatankwacin haka thumma tukabbir sai ka sake kabbara wa taf'al misla dhalik thumma tarka sai kai kwatankwacin haka sai kai rukui fa qala huzaifa sai huzaifa da yake tare da abla da mas'udu abu musa da abu musa suke cewa sadaka abu abdurrahman abu abdurrahman yayi gaskiya nan summary din magana takaitawa ta shine la dan mas'ud ya ce ba mutum yayi kabbara ko ta buɗe sallah to zai yi gode wa ubangiji ya kuma yi wa annabi sallallahu alaihi salati ya addu'a sai suka mi tabbatar da wannan sabai guda biyu suka tabbatar da abin da ya faɗa sai dai malamai suke cewa wannan tun da ba sahabin da ya saba mishi shawar za a yi bayan kabbara za a yi annabi sallallahu alaihi salati a yabi Allah wannan ba za mu karba amma adadin kabbarorin da ya lissafo a hadisin za ku ji to ya ci karo da wasu hadisai suka ce wannan kuma ba za a karbe shi ba an gane ba za a ga dan masu kabbarorin ba haka suke ba guda bakwai ko a raka da farko guda biyar a raka ta biyu amma malamai sun tsokace a kan haka wanda shine abin da malai ya kawo a hamish a kasa طيب قولي نقبة حديثي نقبة وعن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله قال كنا بالخيف من كسن شيء واتو دقى عبلا دا أبي بكر إكي من كسن شيء كنا بالخيف واتو وان دان تدو ومعنى عبد الله بن أبي عتبة تعالى دمو أقويمي عبد الله دا أبي عتبة رحمه الله فحمد الله وأثنى عليه sai wato ainihin a sallar idi ne kenan ko sai ya gode wa Allah ya yabe shi wa sallar ala nabi sallam ya wato ainihin yi wa annabi sallam salati wa da'a bi da'wati ya addu'o'i sun maqama fa salla bina sai ya tashi ya mana mai sallah gani wannan kenan shi ma kafin sallah ne kenan la'alla ya yabo ga Allah da godiya da yi annabi sallam salati ya addu'a sannan ya tashi akai akai sallah الرابع والعشرون قولنا نعم عشرين ده هدوكو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلاة الاستسقاء يو عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاتي لو كتشن دعكي أدوى روق الروح نغاني الحمد لله بنا من شعر لا بام دمنا من البركة طب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لقد صود حديث عبد الله بن مسعود عباس الله قال مش داكي شوى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا متخشعا مترسلا كن جانا النبي صلى الله عليه وسلم كيف توا sallar roƙon ruwa duk wannan lafuza wanda suke tabbatar Allah annabi ya fito da kankan da kai da kaya ba su na ado ba da nutsuwa an gane da fawwala lamura zuwa ga Allah hatta atal musalla har ya zo gun da yake gurin da ake sallah walam yakhutub bai khutuba ba ka khutubatikum hadhihi irin ta kuma ana khutubar da ya bata wuce addu'o'i ne da mi da istighfari a cikin su ba kamar da ibnu qudama ke iya ambata addu'a ne kawai a ciki walakin lam yazal fi du'a sai dai bai gushe ba cikin addu'a wa tadarru da kankan da kai wa takbir da wato ainihin mi kabbarori thumma salla rak'atayn kama kana yusalli fil eid sai salla rak'a guda biyu kamar yadda yake a sallan idi an gane wa hadha ma da yake cewa wannan yu'akkidu qawl al jumhur yana karfafa maganar jumhur anna salat al istisqa tu salla kama tu salla salat al eid ita sallar roƙon ruwa da ake sallar idi haka ake yin ta fil adad wajen adadi raka na biyu wal jahar bil qira'a da bayyana da karatu wat takbirat da adadin kabbarorin wa salati ala nabi sallallahu alaihi bayna takbirat da yi wa annabi sallallahu alaihi salati tsakanin kabbarorin kamar yadda Abdullah dan Mas'ud ya faɗa ko wa jawaz khutba fil istisqa ba'da salat da kuma halastin yin khutba bayan an yi mai wannan sallah din an gane kamar yadda sallar idi ma bayan an yi ne ko li'annaha fi ma'anaha illa wato domin tana kunshe kamar da ma'anar sallar idi ce illa annahu la waqta li salati al-istisqa sai ita ba ta da wani kebantaccen lokaci an gane walakin la taf'alu fi waqti an-nahy bila khilaf sai dai abu ne sananne ba a yin ta a lokaci na mi na hani wal afdal an tusalla fi waqti salati al-eid mala yace amma abin da yafi kuma a yi ta a lokacin da ake yin sallar ne lokutan sallar sallar idi an gane duk da bai ta da wani lokaci amma abin da yafi shine a sallace ta a lokacin sallata عيدي وانا عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دغ عبد الله دان على عمرو دان على العاص الله قال musu yarda ke shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace at-takbiru fil fitr wato kabbarori a sallah wato ainihin idi ta salatul wannan sallar idi ba sab'a sab'un fil ula kabbarori ne guda bakwai ami raka ta farko khamsun fil akhirah biyar kuma ami a ta ƙarshe wal qira'a ba'dahuma kiltaihima kuma ana karatu ne duka bayan kabbalori din an gane wal hadith Aisha radhiyallahu anha kuma saboda hadithin Aisha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakbiru fil fitr wal adha fil ula sab'a takbirat annabi sallallahu ya kasance a sallan wato al fitr sallan karama kenan ko da babbar sallah a wato raka'ar farko yana yin kabbalori guda bakwai wa fi thaniya khamsan siwa takbiratay ruku' a raka'o'i kuma me wato ainihin raka ta biyu yana yin kabbarori guda biyar duka waɗannan banda kabbarorin tafiya ruku'i wa sami'tu shaykhan al-imam Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah yaqul malai yake cewa sanan naji babban malami na malamin mu Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz Allah ya mishi rama yana cewa hada sab'u takbir hada sab'u takbirat ma'a takbirat al-ihram kabbarori bakwai dinnan da ake a sallar idi ko to haɗi da kabbarar harama kun gane wa fi raka'ati thaniya ya'ti bi khamsin ghayra takbiratin naql amma rakoi kabbara ta biyu din nan raka'a ta biyu din nan wannan kabbarori biyar din ko to banda kabbarar me tasowa ne an gane kenan wannan in ka cire mi kabbarar harama kabbarori shida ne wannan kuma in ka kabbarori biyar ne ba ruwanka da ta me ta tasowa din an gane ويقول سنة ويقول سنة ينعش بين التكبيرات في صلاة الاستسقاء ويقول معناه شيء مي سلن زي شيء سكان كان كبروري دين نان كو اسلر روقر ruwa din ma kama يقول في صلاة العيد كما inda yake fada a sallah ta mi عيد ما ثبت عن ابن مسعود abin da ya tabbata daga Abdullah dan Mas'ud bi hadarati Hudhayfa wa Abi Musa wato lokacin da wato Hudhayfa da Abu Musa suke halarta a gurin annal walid ibn Uqba qala وليد دان عقبه ياتي ان العيد قد حضر فكيف اصنع ايدي يا غباتو يا زني فقال ابن مسعود الله ده مسعود yake cewa تقول ذاك شيء الله اكبر وتحمد الله بان كاي كبر sai ka gode wa Allah wa tusni alayhi ka yabe shi wa tusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam ka annabi salati wa tad'u Allah sannan ka roki Allah thumma tukabbir sai kai kabbara wa tahmadu Allah wa tusni alayhi ka yabe Allah ka gode wa Allah ka yabe shi wa tusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam ka wato ainihin yi wa nufsa san salati sun matukabbir haka da ya kawo har zuwa faƙala huzaifa wa abu musa asaba ko a gabar ƙarshe kenan bayan ya ce da yanda za ka yi ta yi abu musa da huzaifa sai suka ce ka dace wato ma'ana wannan abin da ya faɗa daidai yake gabar ƙarshe alhamis wal ishirun guri na ƙarshe da mala ya kawo da ake so yi wa annabi sallallahu alaihi salati shine as-salatu ala nabi sallallahu alaihi mutlaqa shine mutum a same shi cikin kowane lokaci ma ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati inda ka ji dugu-dugu kai wai ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam عن أبي بردة ابن نيار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى أبو بردة دن نيار الله قال مش يداتي أنه صلى الله عليه وسلم يأتي ما صلى علي عبد من أمتي صلاة باوى بذي من صلى صلاة دقى الأمة تابكو صادقا بها في قلب نفسه واتونا من قسكيا دون صلاة دنكو gaskatawa da wannan salatin cikin wato ainihin kafan zuciyar shi kace illa sallallahu alaihi wa sallama bi ashar salawat waje Allah masa salati da sallama goma wa kataba lahu biha ashra hasanat Allah rubuta masa ladami goma wa rafa lahu bi ashra darajat Allah daga darajarsa goma wa maha anhu biha ashra sayyi'at da wannan Allah kankare masa zunubansa nawa goma wannan yana nuna falala na mutum yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati dan haka kowane lokaci zaka iya yi wa mai annabi sallallahu salati sannan wallahi mu gode wa Allah da ya dora mu a wannan layi ta farki na ahlus sunna cewa annabi zaka nayi wa salati yanzu wasu suna can an hada su da wani salati wallahi suna ta wahala yawa amma mu Allah bai ce mu wa kowa salati ba cewa ya ce mu annabi salati ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi farkon ayat inna Allah wa mala'ikatu yusalluna ala annabi sai ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to kunji amma in aka ɗora ka cewar wani matsayinsa ba annabi ba ne shi amma yana da matsayi a wajen Allah don haka ga salati kai ta yi masa mutum ya shiga wahala Allah raba mu da wani wahala wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam assalamu alaikum